sai babi na gaba ko طيب
صلى الله عليه وسلم قال باب الايمان بالرسل عليه السلام عليهم السلام نعم ورسل حق بلا تفريق بينهم وكلهم وكلهم بسر- وكلهم بالصراط المستقيم يهدي وبالخوارق والإعجاز والإعجاز أيدهم ربي على الحق ما خابوا وما خلدوا وفضل الله بعض المرسلين على بعض بما شاء في الدنيا وما وعدوا لذاك أعطى لإبراهيم كلته كذلك أحمد لم يشركه لم يشركه لم يشركهما أحد وكلم الله موسى دون واسطة حقا وخط له التوراة فاعتمدوا وكان عيسى بإذن الله يبرئ من وكان عيسى بإذن الله يبرئ من عمات سوء ومن بيت قد فقدوا والكل في دعوة التوحيد ما اختلفوا أما الفروع ففيها النسخ أما الفروع فيها النسخ قد فيها النسخ قد تشد إلا شريعتنا الغراء ليس لها من ناسخ مارس في أرضه أحد إذ كان أحمد ختم المرسلين فمن من بعده رام وهو كاذب سند وكان بعثته وكان بعثته للخلق خاطفة وشرعه شامل لم يع- لم يعده أحد لم يع- لم يعده أحد ولم يسع أحدا عنها الخروج ولو كان كان النبوون كان
نبي
لكي وإنا كان النبيون نعم أحسن الله إليكم ولم يسع أحدا عنها الخروج ولو كان النبيون أحياء لها خصموا نعم yace babun al-iman bir rusul ambaci kutub to kaga daga baya sai ar-rusul kaga ya kawo abun ajera ko al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir yace والرسل حق بلا تفريق بينهم وكلهم لس- للصراط المستقيم هدوء وبالخوارق والإعجاز أيدهم ربي على الحق ما خانوا وما فندوا وفضل الله بعض المرسلين على بعض بما شاء في الدنيا وما وعدوا والرسل من ظني حق غسكيانيس بلا تفريق بينهم ba tare da raba tsakaninsu ba kulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbaq wa ma utiya musa wa isa wan nabi wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun baka cewa wannan ne nawa wannan ba nawa ba kama fa'alatul yahud wan nasara yahudu suka ce sun rike annabi musa sun bar annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi sallama fakhabu wa khasiru wa yani ibta'adu anil haqq nasara suka ce sun rike annabi musa da isa sun bar annabi muhammad sallallahu alaihi sallama su ma suka halaka musulmai su ne suka rike duka da annabi musa da annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da sauran annabawan da suka gabace su dukkaninsu manzanni ne na Allah sun zo da sako daga Allah sun gazgata abinda Allah ya aiko su da su bal jaa bil haqqi wa saddaqa al mursalin war rusulu haqqun bila tafriqa bainahum wa kulluhum lis siratil mustaqim hudu dukkanin su an shiryatar da su zuwa ga tafarki mai kake tafarkin su ɗaya ne nabi yace dinuna wahidun wa shara'i'una mukhtalifa yace addinin mu ɗaya ne yani asl asl addin at-tauhid al-aqida ba sa sabawa ba sa canzawa suna nan yawma khalaqa Allahu samawati wal ard ba su sabawa suna nan yanda suke cikin tashari' na addini tashri'at da nau'uka na ibadu su ne ake samun bambanci saboda ikhtilaful azminati wal umam amma dai aqidar tana nan yanda take rasikha thabita وبالخوارق والإعجاز أيدهم ربي على الحق ما خانوا وما فندوا الله يا karfafesu bil khawariq da abubuwan da suke sun saba a al'adance ba a saba ganin su ba khariqul ada yani abin da yake mukhalifun lil urfi wal ada a al'ada ba a saba ganin haka ba a al'ada sanda haka kawai ba za ta zama maciji ba ko to kaga annabi Musa sanda shi take zama maciji a a al'ada haka kawai a ce ga wata taguwa ta shanye duka ruwan gari ranar kowa ya rasa ruwa abu ne ya saba ma al'ada amma ta annabi salih haka ta zo laha shirbun walakum shirbu yawmin ma'lum a al'adance an gane wanda ya mutu baya miƙewa amma annabi isa sai ya waje taba wanda ya mutu sai ya miƙe ya tashi ya rayu da izinin Allah subhanahu ta'ala wannan sune khawariqul ada waɗannan galibi an fi ambatan mu'jiza na annabawa shi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani shine mafi girman mu'jiza shi mu'jiza ta khariqul ada din ma kuma yafi kowa da shi nashi la tu'addu wa la tuhsa mu'jizojin annabi Musa fi tis'ayatin Allah ya ambata ko na annabi salih iya wannan ce da aka ambata wanda muka sani ya'ni amma na manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ga sunan la tu'addu wa la tuhsa ya sa hannu a bakin kofi ruwa ya dinga bubbugowa fari falfari kal daga faratan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kullun da bai wuce mutum uku su cinye shi su tashi ba mutum 800 suka cinye yana nan yanda yake shakka ma take matar Jabir dan Abdullah karuwa yayi koko yana nan yanda yake zancen ya ragu babu shi ko kwantan yana ya ƙare ne ko yana nan yadda yake albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tofi a cikinsa na fata an gane wannan inda annabi da ya kurkuru baki ya furza ma wani yaro yana mai wasa cikin Umar bin Salama wato ainihin cikin sahabbai gurin ya yi furfura duka kan shi ya yi fari amma banda wannan inda ruwan ya taba yana nan baki kiran gashin yana nan baki kiran kamar na karamin yaro ashab al-yafi' wannan duka min barakati mu'jizatihi wa i'jazatihi subhanahu alayhi salatu wassalam ga sunan da yawan gaske an gane wannan ko to Allah ya karfafi annabawa da wa'annan khawariq din da wa'annan i'jazat i'jaz shine wato gagararwa ai ma wani abu ya kore zo da abin da in ka isa ka zo da irin shi Allah ya ba mu annabawa ya karfafe su da wannan alal haqqi ya karfafe su akan gaskiya ma khanu basu yaudara ba wa ma fanadu basu ƙarya ba al fanad yati bi ma'na al kadhib wa yati bi ma'na al kalam alladhi la ya'nihi qa'ilu shine rudin tsufa ko at tafnid laula an tufannidu na sambatu wala sambatu na wanda kala tsufa ta mai yawa bai san me yake cewa ko mai ɗan rangwamen hankali haka ya ta faɗin wasu abubuwa biduni qasid to su annabawa nan kadhib yake ba su zo da ƙarya ba annahum kulluhum siddiquna inda rabbihim azza wa jal wa hum aktharu an-nasi sidqa wa awfahum ahda وفضل الله بعض المرسلين على بعض بما شاء في الدنيا وما وعدوا الله يا فيفي توسو daga cikin manzanni akan sauran annabawa bima sha'a da abinda Allah ya ga dama ya fifita su da shi fi duniya a duniya wato yana nufin at-tafdilu dunyawi yanzu kamar annabi Sulaiman an bashi abinda ba a ba dukkanin annabawa ba hatta baban shi da shi ya gaji baban kowanne yana da nashi amma gurin wasu abubuwa sai aka fifita Sulaiman wa fafahamnaha Sulaiman sai ce wa kullan ataina hukman wa ilma amma sai ya kara ce wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun sai ya koma na Sulaiman wa li Sulaiman ar-riha عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وإن وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين kaga kowa an bashi nashi amma annabi Sulaiman an bashi abinda ba a ba kowane annabi ba saboda addu'a yayi wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani dan shedani yaso ya mai shegantaka annabi na sallah shedani wai zai mu annabi wasa haka da sallah sai ya shake shi ya ce heda na ji lemar harshen shi a wuyana da ya shaƙe wuya ya ce sai na tuna da addu'ar ɗan uwana suleiman sai na sake shi ba don haka ba ya ce ɗaure shi zai yi a tsakiyar masallaci a waye gari yaran madina suna kewaya shi to amma annabi suleiman kaɗai aka ba wannan damar aljanu ma an suka gan shi jikinsu ɓari yake har ya mutu ba su san ya mutu ba suna ta aiki suna ta aiki suna ta aiki aka ce mai gida ba ƙaƙƙautawa ba gashi nan tsaye ya dafa sandar shi haka ashe ya mutu falamma qadayna alaihi almauta ma dallahum ala mauti illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata sai da gara ta cinye sandar ya fadi suka ce kai ashe ولما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ko aljani bai san gaibu ba ƙarya ne ƙarya ne ba abin da ya sani sai abin da Allah ya sanar da shi na fata an gane wani to Allah ya fifita wasu akan wasu kawar da Allah ya ambaci wani bangare na tafdil da ya ce ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا من نوع التفضيل الله يابا النبي داود زبور سنيتي رسلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض سيتي منهم من كلم الله هذا شيء ما نوع من التفضيل ya Allah yayi magana da annabi Musa daraja ce ga duk da ba shi kadai ne aka yi magana da shi ba to amma shi tashi ta musamman ce amma annabi muhammad sallallahu a mi'raji yayi magana da Allah annabi ibrahim ana cewa shi ma yayi magana da Allah subhanahu wataala hakan na annabi adam alaihi salam amma shi na annabi musa na musamman ne tunda shi kafin ya zama annabi ma kafin a aiko shi Allah ta'ala yayi magana da shi ya aiko shi kai tsaye ba ta hanyar aikawa mala'ika ba sabanin yanda aka saba shi kuma annabi adam dama shine farkon annabawan da aka shi nashi babu la'ajab ko tsoye da hausa yake cewa la'ajab duk da falala ce ita ma babba kaga akwai nau'i na tafdil a cikin kallama magana da Allah ya da annabi Musa sannan wa rafa'a ba'dahum darajatin Allah ya daga darajar wasu annabawa akan wasu wasu annabawa ne zalla wasu annabawa ne manzanni to a cikin su akwai ulul azmi ulul azmi su biyar إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدي وأوحينا إلى إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ونفرق شيني النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنغانيكو تصبوا دهكا سيتي ألا يفيفي توسو أكم وسو بما شاء أبن قدام في الدنيا وما وعدوا دكما أبن دا أكي موسى القوري فأنم يجدا يفقوا cikin wannan alkawarin abin da aka ba wa manzan Allah sallallahu tun a duniya na wato ainihin takhfifat da aka ba mu al'umma shi da wasu khususiyat da aka ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da ainihin wato sauƙaƙa ma addini al'umma shi wasu abubuwa inda Allah ta'ala inda annabi yake cewa inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastakrihu alai abu ukun nan albarkacin annabi shine tajawaza li lamu ta'lil ko sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tajawaza li an ummati ma tahaddathat bihi qulubuhum ma lam ta'mal an aw tanqiq da abinda zuciyarka za ta raya ma in baka furta shi ko ka aikata ba Allah ya yafi har ma sahabbai suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce muna tunanin wasu abubuwa wanda ɗayan mu yana fatan da ya furta wannan abun gware ya fado daga sama ya mutu annabi yace zalika sarihul iman a wannan falala ce aka yafe mana abubuwa da da aka rangwanta mana wasu wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim ballantana kuma a lahira aka bashi ash-shafa'atul uzma aka bashi al-maqamul mahmud ga asina sallallahu alaihi wa sallam sai ce min za a'ta li ibrahim khullatahu kadha li ahmad lam yashrukhuma ahadu daga cikin wannan falalar da Allah yake tsakanin annabawa ya ba annabi Ibrahim khulla al-maqamul uzma al-maqamul a'zam min al-mahabba al-mahabbatul uzma mafi girman mahabba da ita ce wato ake cewa badadai hakan nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yashrukuhuma ahadu ba wanda yayi tarayya da su cikin wannan matsayin cikin ulul azmi ma to su su kadai ke da khulla annabi Ibrahim khalilullah واتخذ الله إبراهيم خليلا هكما زان الله صلى الله عليه وسلم يتي لولا لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن الله اتخذني خليلا هذا خلاك سيتي وكلم الله موسى دون واسطة دون واسطة حقا وخط له التوراة فاعتمدوا الله يما جناد النبي موسى باترد وتواسطة يعني بدون واسطة الملك haƙƙan wannan maganar gaskiya ne tunda ƙur'ani ne cewa haƙƙan nan raddi ne ga aljahamiya magana ta gaskiya tun ya ce wa kallama Allah Musa taklima nan taukidi magana dai da ka sani sai ya ce wa khatta lahu taurata Allah ya rubuta mai at-taura da hannun shi mai albarka fa'tamadu ku yi dogaro da haka ga wannan cikin muhaja cikin tattaunawar annabi Musa da annabi Adam alaihi salam ya ce ya adam ka an tallazi menene kallamaka Allah wa khatta laka at-taurata bi yadihi ya rubuta maka at-taura da hannayensa Allah ce wa katabna lahu fil alwah wannan falala ce ko wa kana Isa bi idnillahi yubri'u min illati su'in wa yuhyi al-mayta qad fuqidu annabi Isa alaihi salam da izinin Allah yakan warkar da waɗanda suke cikin matsaloli masu girma illoli wato cututtuka masu cutarwa wanda su ne al'akmaha wal'abras makaho wanda aka haifa a makance kuturin da aka haifa da kuturta da izinin Allah annabi isa yakan warkar da su wa yuhyil maita yakan yana rayar da matacce da izinin Allah kad fuqidu wanda an rasa shi ya rasu amma kuma da izinin Allah annabi Musa ya rayar da shi cikin Ali Imran أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبره الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم دك وانا إمكانيات الله يباشي دن كرففا girman manzancin shi sai su banu isar zaga galibin mu'jizozi ana bawa annabawa mu'jiza daya annabi salih mu'jiza amma annabawan banu isra'ila sai an ba su da yawa saboda taurin kan banu isra'ila na fata an gane wani walkullu fi da'awati tauhidi makhtalafu amma al-furu'u fa fiha an-nasakh qad tajidu dukkanin annabawa a cikin da'awa ta tauhidi ba su yi sabani ba kowannen su abinda dan uwan shi ya kira akai anan ya dasa anan ya dasa da'awa ta tauhidi in kana karanta ayu surori masu bayani kan wato annabawa da mutanansu zaga kusan duk da'awar inda a tauhidi dukkala ɗaya ne yanda annabi nuhu ya kira haka annabi hud haka annabi salih haka nan annabi lot annabi shu'aib annabi musa alaihi salam annabi isa annabi ibrahim duka annabawan allah amma al-furu'u amma gurin furu'uddin yani ahkam al-ahkam at-tashri'iyya fa fiha an-naskha qad tajidu anan zaka samu naskh agoge wani hukuncin da ada aka tabbatar da shi amma a tauhidi haka za ka ji Allah yana ba da labari wa laƙad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut wa was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni ar-rahmani alihatan yu'badun وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين dukkanin annabawa in suka zo wa mutanensu cewa an ibudullaha wattaqun wattaqu an ibudullaha wa'budu duka haka suke kiran annabawa mutanensu zuwa gare su amma cikin furu'uddin ana samun bambanci kamar yanda Allah ta'ala ya ce li kullin ja'alna minhum shir'atan wa minhaja kowanne da tafarke shi irin yanayin sallar shi da adadin raka'o'inta da yawan sallolin da adadin abin da ake fiddawa na zakka da yanayin azuminsu dukkanin ana samun bambanci amma a cikin asuluddini diddaye illa shari'atan al-gharra falaysa laha min nasikhin ma rasa fi ardihi uhud sai dai shari'ar mu wadda take fara tas mai farar aniya ita fa babu nasko a cikin ta su wadancan shari'o'i zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya goge dokokin da ke cikin su amma wannan shari'ar ita tana nan wato babu nasku cikinta umuman in an kwatanta da sauran shari'o'i na annabawa ake nufi amma a ciki akwai abubuwan da a karan fari da ga yanda ake daga baya ko dai aka ƙara su saboda a farko an ambaci kaɗan ne don asaba ko kuma aka rage dama an ambaci da yawan ne don jarabawa kamar yadda a da wato ainihin wurin yaƙi aka ce mutum musulmai goma za su yi fada da arna ɗari musulmi ɗari za su yi fada da arna dubu kun gane ko amma daga baya Allah ce al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa kaga saboda a karan fari dan jarabawa ne aka shar'anta haka to aka rarrage wasu abubuwan aka kakkara wasu abubuwan wani abin a hana ku saboda tsoron kakkuje ku ainihin fusata Allah wanda da aka hana ziyarar kabari da a lokacin akwai bakaya jahiliya in an je ana kururuwa ana kukan mutuwa ana kaza sai daga baya da addinin ya natsu a zukatansu sai annabi ya ce ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah to wannan shi naskhu din dama naskhu ne nisbi a cikin shari'a da to sannan daga sanda kuma Allah ya saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum babu zancen naskhu shari'a ta cika babu wani abu da za a ce daga baya an goge shi sai dai wanda da can aka goge kafin saukar wannan ayar malan yake cewa falaisa laha min nasikhin ma wato babu wata shari'a sabuwa da za ta goge wannan shari'a ma rasa fi ardihi uhud inda dutsen uhud yana nan a kafe cikin kasar da yake gurinta إذ كان أحمد ختم المرسلين فمن من بعده رام وحيا كاذب فندوا وكان بعثته للخلق قاطبة وشرعه شامل لم يعده أحد ولم يسع, ولم يسع أحدا عنها الخروج ولو كان النبيون أحياء لها قصدوا إذ كان أحمد دومشي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ختم المرسلين شيني تكمكن منزني faman min ba'dihi rama wahayan duk wanda yace shi ma yana son a mai wahayi ko an mai wahayi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadhibun makaryaci ne fanidu wato ainihin wato me ake cewa mai gurbataccen hankali ne kaga nan raddi ko kuma bayani akan waɗanda suka yi da'awar annabta wanda dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa za a samu kazzabuna dajjaluna mutum talatin kulluhum yaz'umu annahu nabi kowanne zai riya cewa shi annabi ana nufin fa wanda suka shahara manya banda kananun kwari su wani mustafa na doko kokowa wannan su ba su cikin lissafi wanda suka shahara ala mustawal alam irin su musailama al-kazzab ko irin su wato ainihin al-aus me yake da suna al-ansi irin su sajah bintu harith at-tamimiyya at-taghlibiyya da ta tatuba tatuba sajah akan nan tulaihat al-asad tulaiha shi ma ya tuba da dai aka gwabza da su khalid aka gwabza aka gwabza ya gane cewa fa lamarin dama har da yawan wanda suka bi shi sun san ba annabin bane da yawan su sun sani domin uyaynatu bin hisan shi ma ya tuba daga baya wata ranar da ya je gurin tulaiha sai tulaiha ya ce mai wai kai da gaske kai annabi ne sai ya dan rufe ido haka yayi kamar ana mai wahayi sai ya fara wani saja'i nasu can ya ce kai haba nan dakata ma ya ce na san karya kake yi ya ce amma da in bi mutum daga cikin shawa su kama har da ƙabilanci ne ayyaja ya ce gwara in bi mutumin da yake daga ƙabilar asadi tun da shi al'asadi ne wannan attamimi ne wannan al'asadi ce gwara in bi ka sau da suna mawa larabawan makka hassada ta kula da ɗakin ka'aba da suke daga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu wanda suka yi ridda akwai asbab da yawa da yasa su suka yi ridda da yawan su kabilanci wasun su kuma kuskuren fahimtar addini ne kamar wanda suka hana zakka suka ce cewa akai khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum suka ce lan nu'tiya malana illa liman yakunu salatu sakanan lana tunda ya rasu to dukiyar mu ta mu ce da sai na abakar ya daka su sai suka fahimta sai suka dawo kan hanya akwai wanda su kuma dama can ba su musulunta ba da kyakkyawan niyya irin su musailam da mutanen shi banu hanifa to so da haka musailama shi an kashe shi ala riddatihi wa kadhibihi wa dajlihi hakan nan wato al-aus al-ansi wanda yake al-aswad al-ansi wanda yake kasar yaman wanda kissar shi da abu muslim al-khawlani shahararriya ce to shi tulaiha da saja su sun musulunta sun musulunta to an samu hatta su wa yake da suna dan kakkan thaqif an kasar ta'if wanda ya da'awar annabta kai har uluhiyya sai da ya da'awa muhtar al-thaqafi dama hadisin muslim annabi yace yakhruju min thaqifin dajjalun wa wabir a ƙasa ƙabilar thaqif za a fuddo makaryaci da kuma mai sha'awar zubar da jini da zubar da jini damar hajjajin kuma makaryaci shi ne muhtarun thakafi wanda ya fara da shi'anci da da'awar yana bin kanin jinin husaini ya samu mabiya da yawa hadda su shamir ibn zuljaushe wanda ya kashe husaini hadda shi ake neman jin wanda suka kashe husaini a dau mataki da za gane abin wasan kwaikwayo ne daga baya ya ce shi annabi ne ya dawo ya ce shi allah ne al'iyadu billah musa'ab ibn zubair dan uwan urwa da abdullah shi ya kashe shi a kasar iraq to ire-irensu suna da yawa har zuwa kansu ahmadul gulam da ya ce shi ma annabi an yi wani ma ya ce sunan shi la ce annabi ne amma sunan shi la ce annabi ya ba da labarin shi ce kaman ya ka ce kuna ta karanta la nabiyya ba'adi da irabun ba haka yake la nabiyyun ba'adi tada da khabar gane ku akwai hatsabi bai mala wa kana bi'ithatuhu lil khalqi qatibatan manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ga dukkanin halittu ne wa shar'uhu shamilun lam ya'duhu ahad shari'ar shi ta game kowa ba wanda ya tsallake ta وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا حديث جابر أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وصرت بالرعب مسيرة شهر كرشيت وبعثت للناس عام وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة حتى ما الجنو أن أيكوش زوا قريس إذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به سكيكرا حديث جابر هل يوجد مسلم لأن بزاء تفكى سور عكاب تكن دري أكني ما النبي أكرس صحابي رنحنك لنسيتاشي سيدا أصبا سكا جنش سيلافيا يتي أتاني da'il jin ambasadan aljanu ya zo ya gayyace ni na je ne musu lecture ne musu muhadara an gane ko yana cikin musulun ya je ma'ana ya musu wa'azi suka tambaye shi abubuwan da aka halatta musu aka ce an halatta musu duk ƙashin da musulmi ya yi bismillah ya ci in ya yaddar to su allah zai mai da wannan ƙashin da naman da ya fi kauri akan wanda kai mutum ka ci kuma an hana mumi tsarki da ƙashi saboda abincinsu an hana mu mai tsarki da kashin dabbobi so da kashin dabbobinmu shine abincin dabbobinsu daga an aiko shi zuwa ga hatta aljanu ke har ma aljanin da aka wakilta kowa kowa yana da nashi alshedanin to shi na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya musulunta da shi ولم يسع أحدا عنها الخروج ولو كان النبيون أحياء لها قصدوا ba wanda yafi karfin yabi shari'a ta manzan Allah sosai ba wanda ya samu dama shine ya sari ba wanda ya samu damar ya fita daga doka ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko da annabawa za su dawo sai sun bi shari'ar shi laha qasadu sai sun nufaci wannan shari'a wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فشهدوا وأنا معكم من الشاهدين lokacin da sayyidina Umar ya ga fallan at-taura ina cikin mustadrak na al-Imam al-Hakim ya dauka yana karantawa sayyidina Umar sai Bakar ya lura sai fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana canzawa yace mai thaqilat ka thawakil baka lura fuskar annabi na canzawa ba kana karantawa suna umar ya yaddar ya ce na tuba ga Allah na koma ga Allah na bi tsarin sunna ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama nabi ya ce alam a tekun biha bai za a naƙiyya ashe ban zo muku da sunan nan tawa faratar mai haske ba lauka na musa bin imrana hayyan ma wasi'ahu illa tibai daga ake nan hatta annabawa dole da za su bi annabi sallallahu alaihi wasallama da za su dawo a wannan zashe yasa sanda annabi Isa zai dawo sayaudu kaunuhu kaunahu sahabiyan zai dawo a matsayin sahabi da annahu ra'a annabi sallallahu alaihi wasallama fil mi'raj an gane ko ai na'am
sallallahu alaihi ثم قال باب الإيمان باليوم الآخر واليوم واليوم واليوم الآخر حق ثم ساعته بمنتهى علمها بمنتهى بمنتهى علمها الرحمن منفرد والموت حق ومن جاء بنيته بأي حق فبالمقدور مفتقد ما علمه عنه من مستقبل أبدا كلا ولا عنه من مستقبل يجد كل إلى أجل يجري على قدر ما لامرئ عن قضاء الله ملتحد وفتنة القبر حق والعذاب به للكافر ونعيم لأولى سعد لأولى سعد وللقيامة آيات إذا وجبت فليس من تجزي وتنتحل من ذاك أن تستبين الشمس طالعة من حيث مغرب مغربها والقمر قد شهد فذاك دابة فذاك دابة أرض فذاك دابة أرض أن تكلمهم جهرا فتخلق بالتمييز من تجد نزول عيسى بدجال فيقتله أو قتل سد عباد عباد ما لهم عدم فذبوا قالوا وريحا وهي مرسلة لقبض أو لقبض أنفس من للدين يعتقد وغيرها من أمور في الكتاب جرت القراءة صح بها في السنة السند والنفخ في السور حق أولا فزع فصعقة فقيام بعدما رقدوا والوزن بالقسط والأعمال محضرة في الصحف تنشر والأشهاد قد شهدوا والجسم ما بين ظهران والجسم ما بين ظهران الجحيم كما في النسل إن أحد إلا يلد إلا لها يدد
صلى الله بكم والجسم ما بين ظهران الجحيم كما في النسل إن أحد إن- إلا لها يلد يجوز بالناس بالأعمال تحميلهم عليه ليس القوي آه، يجوز بالناس بالأعمال تحميلهم عليه ليس القوى والعدل والعدل كالبرق والصرف أو مر أو مر الرياح وكالجياد أو جياد أو ك- أو ركاب كالكاب الموقي كالشرد صلى الله عليه وسلم وذاك يعلو ولا يمشي عليه ولا زحفا ولا كب في نار به تقل والنار حق وجنات النعيم ولا نقول تف ولا نقول تفنى ولا تلآن تثقل هذه هذه أعدائه هذه أعدائه قد أرسلت أبدا وذيل أحبابه والكل قد خلدوا وحوض أحمد قد أعطاه خالقه صلى الله عليه وسلم وحوض أح- وحوض أحمد قد أعطاه خالقه فوقا لأمته في الحشر الكريم والرسل تحت لواء الحمد تحشر إذ ذاك اللواء لختام الرسل ين- ينعقد ذاك المقام له المحمود كذا كما المقام المقام له المحمود حيث به في شأنه كل أهل الجمع قد حملوا وهو الشفاعة في فصل القضاء وفي فتح الجنان لأهلها إذا وفدوا وفي عصاة أولي التوحيد يخرجهم من الجحيم ويجريه- ويجريهم بها بما سجدوا وبعد وبعده يشفع الأملاك والشهداء والأنبياء وأتباع لهم سعي فيخرجونهم فحما قد انتحشوا من الجحيم قد اسودوا وقد وقد خرجوا فيطرحون بنهر ينبت به نبت الحبوب بسيل جاء يضطرب ثم الشفاعة ملك للإله ولا شريك جل له في ملكه أحد فليس يشفع إلا من يشاء وفي من شاء حين يشاء الواحد الصمد ويخرج الله أقواما برحمته بلا شفاعة لا تحص- لا يحصى لهم أعد- عدد وليس يخلد في نار الجحيم سوى من كان بالكفر عن مولاه يبتعد يا عظم ما ركبوا يا سوء ما نكبوا وعن ربهم عن ربهم حجبوا من فضله من فضله بعدوا نعم باب الإيمان بيوم الآخر باليوم الآخر إيماني دران الآخرة واليوم الآخر حق ثم ساعته بمنتهى علمها الرحمن منفرد نعم ranar lahira gaskiya ce sannan sa'ar shi kaza ga watan kaza a lokacin kaza bi muntaha ilmi har rahmanu munfarid Allah mai rahma shi kadai ya san hakikanin iliminta sai dai alamu da mala'ika jibril ya ce akhbirni ani sa'a nabi ya ce mal mas'ulu anha yani jibril نعم بأعلم ما المسؤول عنها يعني النبي صلى الله عليه وسلم بأعلم من السائل يعني جبريل daga dan kowa ya ja bakin shi ya shiru fiyayye cikin mutane kai cikin annabawa bai san yaushe za ta ta fiyayye cikin mala'iku bai san yaushe za ta za ta tashi daga Allah kadai shi ya san yaushe ranar alkiyama za ta kasance yas'alunaka 'ani sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha عند الله لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة والموت حق ومن جاءت منيته بأي حتف فبالمقدور منتقد مفتقد mutuwa gaskiya ce wa man ja'at maniyatuhu duk wanda lokacin mutuwar shi yayi yani duk wanda ajalin shi yazo bi ayyi hatifin da kowane irin sababi ne alhatif yani alajal da kowane irin ajali ne fa bil maqduri muftaqadu to da abinda Allah ya kaddara ne zai mutu za a neme shi a rasa Allah ya riga ya kaddara man lam yamut bi sayfi mata bi ghairihi ta'addadat al asbab wal maut wahid mutuwar da ya ce wannan ya nitse a ruwa wannan gobara wannan hadarin mota wannan a kashe shi wannan ya masassara wannan kaza muhim dai kowa zai mutu to kowane irin sababi ne ya kashe mutum to dai aka Allah ya riga ya kaddara ma illahu anhu min musta'akhirin abadan kalla wala anhu min mustaqdimin yajidu babu wani wanda za a ainihin jinkirta mushi daga wannan mutuwar har abada kalla wala anhu min mustaqdimin yajidu kun ba wanda zai zai gabato ma da wani mutuwar shi dan wani ya ƙi ka ba zai sa ka mutu kafin lokacin ka ba dan wani ya so ka ba zai sa a jinkirta maka mutuwar ka ba Allah ya riga ya kaddara bikatibi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyun aw sa'id wa lan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha yace wa li kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun كل إلى أجل يجري على قدر ما لامرئ عن قضاء الله ملتحد كل إلى أجل كوا yana tafazuwa ga ajalin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara mushi yajri ala qadarin yana gudana akan kaddarar Allah ma limri'in an qada'i Allah multahidu aw multahadu ba wani mutum da yake da malaba daga ainihin wato hukuncin Allah multahad ni malja multaja ba shi da gurin labewa ba shi da gurin fakewa Allah ya ce waja'at sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid abinda kake ta kauce mawa kake ta goce mawa kaga mutum zai tsallaka titi ya nade riga ya kalli dama ya kalli hagu ya zabga da gudu dan karya mutu ne ko eh dan karya mutu yasa kaska take kowace ce hula kwano yana tuki dan karya mutu ne yasa me ake cewa seat belt sancir na mota dan karya mutu amma fa in mutuwar ta zo za ka mutu da ta zo sai an tafi ba laifi ba ne ba kiyayewa balma yana cikin cikar tawakkali tihadul asbab amma la ta'taqid annaha tahmika min alqadar la la la abinda Allah ya kaddara ma sha'a kana wa in lam asha wa ma shi'tu in lam yasha lam yakun ma sha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun fa'alu lima yuridun duk da cewa akwai sunna ta tabbatar akwai ayyukan da an kana yi za a ƙara ajalinka ko za Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahima disin muslim wanda yake so a jinkirta mishi ajalin shi a yalwata mai arzikin shi to ya sada zumunta shi duk da cewa al-ajal war rizqu maktuban muqaddaran amma kuma يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب abinda sunna ta tabbatar haka duk da sunnawawi sun awwala an gane suka ce ma'anar yunsa alahu fi athari yubsatu lahu fi rizqihi asa albarka cikin arzikin asa albarka cikin rayuwar yayi shekara 40 amma yayi activin ya samu abu yayi tahsilin abubuwan da dan shekara 80 ma bai yi ba arzikin kaɗan ne amma ya mai albarka ya yi amfani da shi gurin gudanar da rayuwar shi da wanda ya ninninka shi so goma ma bai iya samun wannan damar ba duka wa ma huwa ala Allah bi bi aziz amma ka agoce mazahirin hadisi in Allah ya ga dama zai iya karawa an fahimta ko zaka yake cewa wa fitnatul qabri haqqun wal azabu bihi likafirin wa na'imun lil ula sa'idu wa fitnatul qabri haqqun wato fitina ta kabari jarabawar da za a yi mabayi a cikin kabarinsu wal azabu da azabar da za a yi mawasu bihi likafirin a cikin kabari a makafiri azaba wa na'imun da ni'imar da za a yi lil ula sa'idu ga waɗanda suka rabauta yani li uli sa'idu li uli sa'a li uli li uli sa'ada ga wanda suka samu sa'ada ahlut tauhid za su samu ni'ima a cikin kabari wannan imanin mu da shi tam cikakke ne aqida ce ta ahlus sunna raddi ne ga mu'tazil mu'tazila ankaru azab al-qabr wa na'ima suka ce babu ni'ima babu azaba a cikin kabari saboda suka ce a hankalce ba zai yiwu ba dan wannan ramin mai tsukakke matsatse takurarre kuma a ce duk a ciki wasu mutu wasu mala'iku biyu za su shigo da guduma da wane ne wal'iyadu billah ana zancen ubangiji ne baka kawo hankalinka kai ta hana mutane aiki da nasu da yadda da Allah subhanahu wata'ala kuma in hankalin ne ma to ba kana mafarki ba kai ma a matsatsan daki a wata guntuwar matalaka ko tsohuwar tabar maka amma kai mafarkin ga ka ka tafi Paris an gane ko ko ga ka a Madina ko ga ka kana ta labbaik Allahumma labbaik kana ta gudu zaka shiga hujra kana ta gudu zaka sumbace al-Baitul Maqdis me yake cewa al-Hajarul Aswad a kuma kana matsa cikin daki wanda ke kusa da kai ma bai san kana yi ba mafarki ma an yi haka duka aikin waye aikin Allah kudurar Allah ce daga za a yalwata wa mumini kabarin shi iya ganin shi amma kafiri za a matse mai haƙarƙarin shi hatta takhtalifa adla'uhu amma tare da haka kuma mala'iku za su shigo za su yi mai tambaya wallahi gaskiya ne innahu la haqqun mithla ma annakum tantiqun inda zance ne na Allah subhanahu wa ta'ala wa man asdaqu min Allah haditha man asdaqu min Allah qila annabi ne ya bada labari daga Allah kuma ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha an fahimta ko daga mu'tazila suna da nau'i na aqidar qur'aniyuna cewa ba su yadda da sunna amma matsalar su inda suka ɗara ma ƙur'ani har ƙur'anin suna bankara shi idan bai dace da hankalin su su kawai aqlani yuna ne bautar hankali suke yi wal iyazu billah shi ko hankali ba a kore shi ba a shari'a bal ma Allah ya tuhumi wanda ba sa aiki da hankalin su fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha kaga me ba su da hankalin su baya aiki lahum qulubun la ya'qiluna biha kaga hankalin su baya aiki amma hankalin ya kasance wara'an nas wara'at thabit min Allah subhanahu ta'ala wa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hankalinka ya bi tsarin Allah shikenan a zauna lafiya dan an ce hankali zamu bi in muka ce ra'ayin mu zamu bi kamar ka kalli rigunan mu zaka didda bambanci ko to haka kowa zai kada inda ya ga damu amma shari'a ce kadai za ta seta hankalin mu ta seseta tunanin mu akan tafarki mai kake daga azaba kabari da ni'ima ta kabari tabbatattu ne yace walil qiyam wannan ya tabbata hadisin albara da hadisin anas fi sahihain walil qiyamati ayatun idha wajabat falaysa min taubatin tujdi wa taltahidu alqiyama mun ji cewa ba a san yaushe za ta faru ba Allah kadai ya sani amma laha ayat yani alamat wa amarat tana da ayoyi da alamomi idha wajabat yani idha hasalat idha waqa'at idha waqa'at al-ayat wal alamat falaysa min tawbatin tujdi wa taltahidu babu wata tuba da za ta yi amfani tujdi yani tujidu naf'an tujidu naf'an babu wata tuba da za ta yi amfani wa taltahidu babu wata tuba da za a karbe ta ta zamanto ta shiga cikin abin da Allah ta'ala zai yi itibari da shi wannan yana nufin al'ayatul kubura al'alamatu al-kubura alamatu sa'a alamatan laha alamatun sughra wa laha alamatun kubura alamatuha as-sughra allati dhakaraha an-nabi sallallahu fi hadith jibril an talida al-amatu rabbataha wa an tara al-hufata al-urata al-alata ri'a ash-sha'i yatadawaluna fil bunyan hadha yahduth yahduth huwa min alamati الساعة الصغرى ومنها انشقاق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر ومنها يعني تسويد الأمانات إلى غير أهلها إذا وسدت التوسيد إذا وسدت الأمانة إلى غير أهلها فانتظر الساعة ومنها موت العلماء إذا كثر موت العلماء قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد إنما ينتزعه بقبض العلماء فإذا حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا عده العلماء من علامات الساعة لها علامات صغرى كثيرة ولها علامات كبرى التي في حديث نواس بن سمعان وغيرها من أحاديث علامات الساعة من ذاك أن تستبين الشمس طالعة من حيث مغربها والخلق قد شهدوا daga cikin manyan alamomin tashin alkiyama an tastabina shams yani tatlu ash-shams tabzughu ash-shams rana ta fito dali'atan tana mai hudowa min haythu maghribiha ta inda take faduwa wal khalqu qad shahidu mutane duk suna kallon haka dan rana ta fito ta yamma tuba ba ta amfani inna allaha tabaaraka wa ta'ala yaqbadu yabsutu yadahu bil layli liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'u ash-shams musii'ul layl hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa wato ainihin tuba tana nan ba ta karewa hatta ta tulu ash-shamsu in maghribiha in rana ta hudo ta yamma shine yawma idhil la tanfa'u nafsun la yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra كذاك دابة أرض أن تكلمهم جهرا وتفرق بالتمييز من تجد hakan nan dabbar da za ta fito daga cikin ƙasa ta dinga yi wa mutane magana jahran a bayyane wa tafruqu bitamyizi man tajidu ta dinga bambance duk wanda ta tarar ta hanyar bambanta tsakanin dan wuta da dan aljanna musulmi da ainihin wanda ba musulmi ba da wanda ya kasance mutumin banza wannan dabba din za ta ainihin wato bayyana dabbatul ardi an yi sabani gurin ayyana ta wasu falasifa suka ce thu'banul ka'ban kusa akwai wani maciji wanda ya sa bangon ka'aba ya tsage shine quraishawa suka sabunta gina shi Allah dalila alaihi la min qaribin wala min ba'id wasu suka ce dabbatu salihin naqatu salihin wanda shine abinda al-imam al-qahtani ya ambata wanda ra'ayin su al-imam al-qurtubi ne cikin ashratu sa'adin shi littafi ne da ya rubuta al-qahtani yace wa dhkur khuruj fasila fasila naqati salihin yasimul wara bil kufri wal iman suka ce wannan ɗa na taguwar annabi salih wasu malamai kuma suka ce ba a san wace kalar dabba ba ce kuma shine abin da ya fi dabba ce dai za ta fito kuma za ta yi magana wanda allah ya faɗa ƙarshe-ƙarshen naml wa idha waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun to tukallimuhum sun yi fassara biyu tana musu magana shine qira'a ko wadda take mutawatira akwai qira'a taklimuhum taklimuhum qira'a ce ta Ubay ibn Ka'ab da Abdullah ibn Abbas da qira'a ce shadda taklimuhum ma'ana tana musu wasm alama to shine suka ce tukallimuhum da taklimuhum ma'ana shi za ta dinga zane ta rubuta kafir a goshin kafiri mu'min a goshin mu'min wannan kira'a duk da shadda ce amma akwai hadisin da yake dan goyen bayanta wanda yake dan goyen bayanta wanda hadisi ne da yana cikin wato ainihin al-musnad na Imam Ahmad hadisin Abu Umama al-Bahil marfu'an cewa takhruju dabbatu fatasimu an-nasa ala kharatimihim dabban nan za ta fito ta dinga yi wa mutane shaida a saman hancinsu thumma yu'ammaruna wata riwayar to yughammaruna sannan su tsawon rayuwa fikum cikin cikin ku hatta yashtari ar-rajulu al-ba'ira har mutun ya sai raqumi fa yaqulu mimman ishtaraytahu wani yace ina daga gurin wa ka siyo fa yaqulu min ahadil mukhattamina daga daya daga cikin waɗanda dabban nan ta yi musu alama a hanci a gane ko da hadisin al-albani ya inganta shi cikin sahiha shu'aib al-arnaut ya inganta isnadin shi a cikin ta'aliqat din da yayi mawa musnad al-imam ahmad mafhum madabbadi hadisi ya ambace ta a cikin muslim hadisin hudhaifah ibn al-yaman radiyallahu ta'ala anhu wa arda ke cewa itala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadhakaru fa qala ma tadhakaruna qalu natadhakaru as-sa'a wa nadhkuru as-sa'a قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة إلى آخر الحديث أنغاني ko? yake cewa na'am nuzulu isa lidajjalin fayaqtuluhu wa fathu saddin saddi ibadin ma lahum adadu daga cikin alamomin tashin alkiyama manya sakkowar annabi isa domin yaƙi da dujal ɗin na fa ya ya kashe dujal wa fathu saddi ibadin malahum adadu da buɗe katangar waɗannan bayin da ba su da adadi su ne ya juju wa majuju Allah ya yi ishara zuwa ga yanayin fitowarsu alamar babu adadin kamar yadda ya faɗa cikin suratul anbiya ko wa hum min kulli hadabin yansilun ta kowane tudu ta kowane kwararo suna gangarowa hadisin nawas ibn sam'an cikin muslim ya bayyana yanayin fitowarsu fa'athu yaminan wa shimala su tafi suna banna gabacin damar da hagun duniya su cinye duk wani abinci su shanye duk wani ruwa nabi isa da kanshi bayan ya kashe dujal allah zai mai wahayi sai mai waɗannan mutanen bayan da ka iya da su da ka je ka ɓoye da mutane wanda suka yi imani mominai bayan dutse bayan ya yaƙi yahudawa da da dujal ya kashe su a je a ɓoye bayan dutse allah ya aiko musu tsutsa ko tsuntsaye su ainihin halaka su duniya ta cika da wari ga mutane ba abinci babu ruwan sha duka ya juju da majuju sun cinye har ta kai mutum yana fatan da za a bashi abin da zai ci ya ƙoshi ya ba da zinarin da ya kai girman kan maraƙi ga kuɗin amma ba amfani ba amfanin da za a yi da su to sannan ne fa annabi isa zai ta addu'a da sauran muminai allah ta'ala ya zubar da ruwan sama ko wani kalan mamakon ruwa sai a kwashe wa innan ya juju da majujin da daudarsu da kazantar gagawawakinsu a can da su sannan mutane su fito in daga baya annabi isa alaihissalam ya yi wa fati mahadiya mai sallah na hadisai sun tabbatar da haka na fata an gane wannan washi annabi isa zai yi sallah bayan mahadi to kaga nan a baiti guda ya ambaci alama uku nuzulu isa wa dajjal wa ya'juj wa ma'juj ko to annabi isa zai kashe dujal haka sunna ta tabbatar sannan a hadisi ya zo cewa zai kashe shi a babulud wata kofa da ake kira babulud suka ce a Falastin suka ce a sham duk da yanki guda ne inda can ne duk galibin abubuwan da za su faru har ma al'ardul mahshar a ƙasar sham take كذا الدخان وريح وهي مرسلة لقبض أنفس, أنفس من للدين يعتقد هكذا الدخان حياكين دا الله تعالى زي أيكو فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم wannan dukhan a fassara ibnu abbasin da wani shi dukhan ne alladhi yuntazaru min alamati sa'a wasu ce addukhan ranar lahira wasu ce addukhan yawmu badarin amma cewa ranar alkiyama ne shine abin da yafi min alamati sa'a wanda kuma addukhan dan a hadisin can na hudhaifa ya ambace shi fa zakara addukhana wad dabbata ko wad dajjal warihun da wata iska wahiya mursalatun iska ce da za a aiko li qabdi anfusi man lid-dini ya'taqidu dan fiddaran waɗanda suka kasance sun yi kudurin addini hadisin annawas ibn sam'an dogo na cikin muslim sai bayan Allah ta'ala ya halaka ya ajuju wa ma'ajuj annabi Isa ya rasu Allah sai ya aiko wata iska mai sanyi duk wani mumini sai ta ɗauki ranshi sai waɗanda za su rage fasikai ne fajirai ne za su dinga zina a fili yanda jakuna suke yi to su ne annabi sallama yake cewa alkiyama za ta tashi ala shirari khalqillah watsatsu kazami cikin halittun Allah rabbi sallim wa a'in wa ghayruha min umurin fil kitabi jarat dhikra wa sahabiha fi sunnati sanadu da wasunsu daga cikin alamomi wanda an ambace su cikin alqur'ani mai girma hakan nan ambatansu ya zo a cikin ingantacciyar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga cikin abin da bai ambata ba akwai khasfu ko girgizar ƙasa da za a yi a gabas da yammacin duniya akwai annar lati ta khuruju min min al-yaman duka hadisin hudhaifa ya ambata tunda ya ce fa dhakara ad-dukhana wad-dajjal wad-dabbata wa tulu' ash-shamsi min maghribiha wa nuzul isa ibn maryam sallallahu alayhi wasallam wa ya'juj wa ma'juj wa thalathata khusufin خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم wannan wutar in ta fito daga ƙasar yamin za ta rako duk wani mutum har sai ta kai kowa zuwa filin tashin alkiyama to nan wutar suna cewa bayan busa za a yi ta ko kafin busa Allahu a'lam an gane ko to kaga nan ba ambacin mahadi ba wanda shi hadisai sun zo da yawa shi ma akan ambatansa da sauran abubuwan da ya ce dai sahafi fi sunnati wato sahabiha fi sunnati sanadu wan nafkhu fi suri haqqun awwalan fazi'un fasa'qatun faqiyamun ba'dama raqadu ya tafi kan cewa wato busa uku zai akwai wanda sun tafi cewa busa biyu ne daga rajifa tatba'u har radifa biyu ne kawai tunda ya ce wa nufiha fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufiha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun wannan ta cikin zumar ke to akwai ta cikin nam ba wa nufiha wa yawma yunfakhu fi sur sai ce fa fazi'a man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wa kullun atawhu dakhilun dakhilin kage yace faz'u daban sa'iqa daban qiyamu daban kenan busa uku ya zaba wanda shine ra'ayin su al-qurtubi cikin ashratu sa'a amma galibin malamai kamar da ibnu kathirin ya rinjayar wanda ibnu jaririn da bagwi suka yi ishara sun tafi kan busa biyu kenan da alfaz'u da as-sa'iqu da ɗayan an fahimta ko sai ya ce wan nafkhu fi suri haqqun awwalan fazi'un fa fazi'a ta cikin me ta cikin naml ko fa sa'aqatun sannan sai suma faz'u shine firgici akai busa kowa ya firgice kowa ya firgice wanda su ba su mutu ba kenan suna saman ƙasa fasa'aqatun sannan sai asuma to amma wanda suka ce busa biyu ne bayan an furgita din sai asumi furgitin ai ke jawo sumar ko fa qiyamun ba'da ma raqadu sannan sai miƙewa bayan sun kwanta kwanciyar ko ta suma ko ta mutuwa waɗanda da can sun mutu suma za su tashi da wanda suka furgice suka suma sai a tashi gaba ɗaya a tare fa idahum qiyamun yanzurun busan nan da za a yi ta ƙarshe sai kaga kowa yana tsatsaye ana kallon juna ana jiran sakamako ana jiran hukunci daga Allah subhanahu wataala wal waznu bil qist wal a'malu muhdaratun fi suhfi tunsharu wal ashhadu qad shahidu hakan nan al wazn auna aiki da za a yi ranar gobe al qiyama wal a'malu muhdaratun ayyuka duka za a bujiro da su da na kwarai da na banza ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها التي ووجدوا ما عملوا حاضرا ما استغراقية للجنس دك أبند متن يا أيك تازيق إن شاء أنزود شيران اللاهرة ولا يظلم ربك أحدا رب سلم في الصحف محضرة في الصحف وأن أيوكا ذا أبو جرود سوتكين تكردوه wa yau malkiyamati cikin isra wani khuriju lahu yau malkiyamati kitaban yalkahu manshura tun sharu za a yada waɗannan takardu kowa ya karɓa wal ashahadu shahidu shaidu za su zo su yi shaida takaddun wasu su ansa da dama wasu su ansa da hagu wasu ta bayan baya wal iyazu billah wanda ma'auni da takardu wanda duka hadisai ayoyi sun tabbatar da su ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون أجينا أكوي أورانا القيام هكذا الصحف ranar da za a raba wato ainihin takaddura na gobe alkiyama fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fa sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانية والعياذ بالله والجسر ما بين ظهران الجحيم كما في النص إن أحد إلا لها يريد هكذا غدا الصراط كين غدا الدزاء دورا أسمن دورا جهنم كما في النص كما ينديزو النص in ahadun illa laha yardu babu wani mutum face sai ya wuce ta samanta ishara zuwa ga fadin Allah ta'ala wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya aghlabul mufassirin ala annaha tadhkuru as-sirat cewa illa wariduha yani ala as-sirat akwai wanda zai tsallaki akwai wanda zai fada wal iyadu billah yajuzuhu an-nasu bil a'mali tahmiluhum alayhi laysa al-quwa wal 'addu wal 'udadu mutane za su ketare aikin ne da gwargwadon aikin su ala hasabi a'malihim kenan tahmiluhum ayyukan za su dauke su ba wai saman sallan ka zaka hau ba yani bi sababi sihhatiha zaka tsallake da izinin Allah laysa al-quwa ba wai karfi da yaji bane kace nafi koshi nafi ainihin wato damatsa lala wal'addu ba adadi ba ne ka ce mu muka fi yawa wal'udadu ba tanadi ba ne ka ce mu muka fi tara dukiya la bil a'mal da ayyuka ne za a tsallake kalbarki wani zai wuce kamar walƙiya su mu insha Allah ta'ala wattarfi wani kamar kyaftawar ido au marrin riyahi wani zai wuce kamar gudun iska wa kaljiyadi wani zai wuce kamar ingarman doki aukari kabin noki wani zai wuce kamar mahaya raƙuma tansharidu wanda suke tafiya da sauri insharadat naqa yani dhahabat bi sur'a wanda wannan hadisin Abu Sa'id al-Khudri at-Tawil alladhi kana fi sahihi al-Bukhari wa Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci yanda mutane za su dinga ketarewa ce a gurin addu'ar annabawa Allahumma sallim Allahumma sallim annabawa kadai ke iya magana a gurin salatu su da kansu cewa suke Allah ka kubutar Allah ka kubutar annabawa wata riwaya rabbi sallim rabbi sallim hadisin abu sa'id hadisun shafa'a din nan mai tsawo to a ciki ya ambaci yanayin yanda mutane za su wuce da ainihin wato ayyukansu wani kamar walƙiya irin su ne sai an je aljanna ya ce wani naji ana siraɗi siraɗi ina yake ce ai an wuce baka ta gurin kai ma ka wuce kamar walƙiya Allah ya sa haka za mu ƙetare to wasu za su wuce kamar gudun iska daga bata kai walƙiya ba amma dai da gudu ne wani kamar doki shi yasa ai gudun doki ma ana shabbaha shi da rih shi hadhihi aljihadu karrih fi sur'a amma ai almushabbah aqwa sifatan min almushabbah almushabbahu bihi aqwa min almushabbah ko wasu su wuce kamar mahaya raquma wanda suke gudu suke sauri wa zaka ya'du wannan yana sauri wa za yamshi wannan yana tafiya alaihi akan siratin wanda aka ce zai wuce da sauri ko da tafiya duk ba'in za su ketara da kyar ne ko ba za a kai ba tunda annabi ya ambaci akwai kalali ala jambatayyi sirat ga wasu kugiyoyi suna jawo mutane kuma annabi ya kira shi mazalla wuri ne da ake zamewa santsi gare shi gashi da sirantaka adaffu min ash-sha'r gashi da kaifi wa ahaddu min as-sayf ya fi takobi kaifi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga jahannama bakikirin ga zumunta ga ainihin wato amana a gefe wanda ke wulakanta su suna jin shi a nan munafukai duka za su rubuta tun da haskensu za a kashe musu shi وذاك يعدو وذا يمشي عليه وذا زحفا wannan da rarrafe da jan ciki wadha kubba fi narin bihi taqidu wani kuma ya kifa cikin wutan tana zababbaka ya Allah ka tsare mu wan naru haqqun wa jannatun na'imi wala naqulu tafna wala dhal'ana tuftaqadu wuta gaskiya ce aljanna gaskiya ce aljannatu na samun ni'ima wala naqulu tafna ba ma cewa wuta da aljanna za su kare ولا ذا الآن تفتقد لا نقول تفنى يعني جهنم ولا ذا الآن تفتقد الجنة bamu cewa suna karewa bamu cewa kuma babu su a yanzu raddi ne ala al-khawarij wa al-jahmiyya al-khawarij suna cewa wutar sai daga baya za a yi ta wannan raddi ne gare su tunda Allah ya ce uiddat lil muttaqin uiddat lil kafirin wuta da aljanna duka akwai su sa'annan jahamiyya jahan bin safwan shine ya fara cewa annaru wal aljannatu wan naru tafnayan haka mawa ibnu taymiya sharri suke cewa ibnu taymiya yana cewa qala bi fana'in nar hadha sharrun wa kadhibun wa buhtan bal radda ala qa'ili dhalika fi kitabihi talbis aljahmiyya da ido na na karanta inda yake raddi wa masu cewa wuta da aljanna za su kare falasifa da jahmawa su suka ambaci haka aljanna da wuta gaskiya ne kama fi hadithi ubadat ibn samit ki cewa man shahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdu wa rasuluhu wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wal jannata haqqun wa kalimatu alqaha ila maryama wa ruhun minhu wal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu allah al jannata ala ma kana min al amal هذه لأعدائه قد أرسدت أبدا وذي لأحبابه والكل قد خلدوا هذه يعني جهنم لأعدائه دن شجر مكيا الله قد أرسدت أبدا أنت نديت هر أبدا دومنس وذي لأحبابه wannan aljanna din kuma ga masoyan Allah ne wal kullu kad khaladu dukkan su dawama za su almu'minuna mukhalladuna fil janna wal kuffaru mukhalladuna fin nar amma usatu مذنبي أهل الإيمان سيخرجون منها بشفاعة الشافعين أو بعفو رب العالمين وحوض أحمد قد أعطاه خالقه غوثا لأمته في الحشر إذ ترد الحوض ثم معتزلة سنسابة معتزلة أنكروا الحوض وهو من الأدلة له أدلة كثيرة أحاديثه بلغت رتبة المتواتر رتبة التواتر مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض وحوض أحمد تبكن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاه خالقه مهلتين يا باشش غوثا لأمته dan taimakon al'ummarsa fil hashri a ranar alkiyama iztaridu lokacin da al'ummar za su zo gare shi kama ja a fi hadithi abi hurairata inda musulmin sifatul hau an siffanta launin shi cewa ashaddu bayadan min al-laban an siffanta ɗanɗanan shi da cewa ahla min al-asal an siffanta yawan shi da ainihin nisan shi da cewa wato yasirun rakibu ala ardihi shahara wanda yake saman abin hawa sai ya yi shekara ya kai wata bai kai tsawon fadin shi ba an siffanta kofukan cikin shi da cewa kan nujum kamar taurari kuma an siffanta albarka shi da cewa wanda ya sha baya ƙara jin kishin ruwa har abada Allah ka shayar da mu daga wannan tafki nan za a kori yan bid'a dan bid'a ba zai sha ba tare su annabi ya ce innahum ummati ina gane su ga sunan da haske a goshin su da fuskar su da gaban alwalarsu sai innahum qad ghayyaru wa baddalu ba'dak sun canza addinin bayan kai sun mai da sunnar ka bid'a bid'a ita ce sunna yace fasuhqan lahum suhqa ai nisa da su wal iyad billah war rusulu tahta liwa'il hamdi tuhsharu idzaka liwa li khitamir rusuli yan'aqidu manzanni dukkan su suna karkashin tutar godiya da yabo ta godiya da za a ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tuhsharu idzaka liwa li khitamin rusuli tanqidu za a tayar da manzanni karkashin wannan tuta saboda wannan tutar ta shugaban annabawa ne za a kafa ta gare shi manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin abu sa'id da yake cikin ibnu maja da ainihin wato abi dawud da tirmidhi da tirmidhi kai afwan banda abu dawud yake cewa ana sayyidu walada adama wala fakhar yawm al-qiyamati wala fakhar wa bi yadi liwa'ul hamdi wala fakhr wa ma min nabiyyin منذ adama faman siwahu illa tahta liwa'ihi huwa hadithun sahihun kama sahahu al-albani fi sahih ibn majah كذا المقام له المحمود حيث به في شأنه كل أهل الجمع قد حمدوا هكذا نقول أن يبو دجنجنا na manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ash-shafa'atul uzma kenan haythu bihi fi sha'nihi kullu ahli al-jam'i qad hamidu kowa zai yabawa annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin da za a taru a wannan gurin ubangiji yayi fushin da bai taba irin shi ba a dunguma gurin annabi adam ce ya babanmu ka je ka roki Allah ya mana hisabi sai Allah yayi fushin da bai taba yin irinsa ba wa hal akhrajakum min al-jannati illa khati'atu abikum yace izhabu ila nuhin fa innahu awwalur rusul tafi gurin annabi nuh shi ma ya kawo uzurin cewa ya ma mutanen shi addu'a an halaka shi izhabu ila ibrahim fa innahu khalilur rahman tafi gurin ibrahim ya bada uzurin cewa yayi ƙarya uku duk da yana da uzuri a cikin su gabaki daya izhabu ila musa fa innahu wallazi kallamahu allah azza wa jal tafi gurin annabi musa ya kawo uzurin yayi kisa duk da cewa allah ya gafarta mushi قال رب اغفر لي فغفر له سكت في قرن عيسى ومن شيني كلمة الله وروحه a je gurin annabi isa baya kawo uzurin komi amma ya ce ku tafi gurin manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana laha ana laha ya ce in je in faɗi in yi sujada allah ta'ala ya ce mishi ya muhammad irfa ra'saka wa sal tu'ta washfa' tushaffa ya ce thumma yuftaha alayya bi mahamida la a'rifuha al'an aw kama qala sallallahu alaihi wasallam ya ce ummati ummati وهو الشفاعة في فصل القضاء وفي فتح الجنان لأهلها إذ وفدوا وفي عصاة أولي التوحيد يخرجهم من الجحيم ويدريهم بما سجدوا وبعده يشفع الأملاك والشهداء والأنبياء وأتباع لهم سعدوا فيخرجونهم فحما قد امتحشوا من الجحيم قد اسودوا وقد خمدوا فيطرحون بنهر ينبتون به نبت الحبوب بسي بسيل جاء يطرد haka wa huwa shafa'atu wannan makam din shine ceto da annabi zai fi faslil qada'i gurin hukunci da Allah ta'ala zai yi وفي فتح الجنان لأهلها إذا وفدوا ga kariya yawa ya kai awa ko